الذي بسط خيره وإحسانه بسط خيره وإحسانه في هذا الشهر المكريم وجعله موردا للعباد يغتنمونه للوصول إلى النعم إلى إلى النعم إلى النعيم المقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعرضوا وتعرضوا لكرم ربكم بمكارم الأخلاق ولين اللسان واستجلبوا نعم ربكم بالإنعام ألا ذوي الأرحام والجيران فإن الله كريم يحب الكرم وجواد يحب الجود وعفو يحب العفو والغفران وأكثروا في شهركم من أنواع الإبادات وخاصة الصدقة فإنها ظلكم يوم القيامة تقيكم حر النيران ولها تأثير عظيم في دفء البلاء خصوصا وصوابها يتضاعف بحسب شرف الزمان والمكان خصوصا في شهر الله المعظم وهو رمضان عباد الله ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في البذل والأطاع في شهر رمضان كما وصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنه ففي الصحيحين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث فوائد منها بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان وقال ابن القيم في ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات فكان جبريل, فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة يكفر فيه الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره أيها المسلمون إن للصدقة فضائل وتزداد فضائلها وتعظم في هذا الشهر فمنها فضل تفطير الصائمين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر سائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر السائم شيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وروى الترمذي أيضا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا ومنها أن الصدقة دليل الإيمان قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان رواه مسلم قال النووي رحمه الله تعالى معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل, استدل بصدقته على صدق إيمانه والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله ومنها أنها وقاية لك من النار قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر متفق عليه وقال أيضا من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل رواه مسلم ومنها حصولك على دعاء الملائكة لك قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا الحديث متفق عليه ومنها تصديقك بوعد الله لا بوعد الشيطان قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم قال ابن القيم وأما الله سبحانه فإنه يعيد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا فإن بأن, بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه, وأضعافه إما في الدنيا أو في الآخرة وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نظر, من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب وقال تعالى إن المصدقين والمص... إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم وقال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال رواه مسلم ومن مزايا الصدقة في هذا الشهر المبارك أن الصوم يقع فيه نقص وخلل لا يخلو منه أحد إلا من رحم الله فمن أجل ترقي هذا النقص وسد ذلك الخلل تأتي الصدقة فتسد ذلك النقص وتصلح ذلك الخلل الموجود وتصلح, وتصلح ذلك الخلل الموجود في العبادة ولهذا أوجب الله على الصائم القادر في نهاية الشهر أن يخرج زكاة الفطر لأنها طهرة للسائم من اللغو والرفث والفسوق ومن ثمرة الصدقة عباد الله دفء البلاء عن العبد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجرا أو من ظالما أو من ظالم ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواء من البلاء وهذا عمر مألوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه ومنها أنك تستظل بها يوم القيامة حتى يقضى بين الناس قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم حتى يحكم حتى يحكم بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه ولو كعكعة أو بصلة أو كذا رواه أحمد في المسند فالنجاة النجاة عباد الله أنفقوا وتصدقوا كل بحسب استطاعته وعلى قدر طاقته وبما يسر الله له ولا تستصغر شيئا تتصدق به واعلم أن ذلك مخلوف عليك بخير بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa ni'imar Allah maɗaukakin sarki da falalarsa da kyautayinsa gare mu mu bayi ita ta bayu muka rayu har muka ƙara ganin wannan wata mai ɗimbi da tarin albarka wata ne kwalli ɗaya a cikin shekara wanda Allah maɗaukakin sarki ya aje falaloli da albarkatai da ni'imomi marasa ƙididduguwa a cikinsa ibadu kala-kala mabambanta juna kowanne ɗaya daga cikin musulmi za ka samu akwai ibadar da zai iya gabatarwa a ciki idan wani ya gaza waccan wani za ka samu zai iya waccan idan wancan taimaka wahala waccan za ta yi maka sauki Allah maɗaukakin sarki ya nau'anta ibadu kala-kala a cikin wannan albarka a cikin wannan wata mai albarka ‘yan uwa mu sani cewa daga cikin ibadu mafiya girma mafiya falala ibadun da Allah maɗaukakin sarki ya fi so ya fi maraba da su a cikin wani wata mai albarka shine akwai ciyarwa akwai bayarwa akwai taimakawa marasa shi akwai sadaka mu sani ‘yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata da muke ciki mai albarka alƙur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshensa ayoyi masu ɗimbin yawa cike yake da kwaɗaitarwa da jan hankali game da ciyarwa saboda allah maɗaukakin sarki tun farkon cikin sura ta biyu a cikin alƙur'ani ita ce suratul baqara abinda allah maɗaukakin sarki ya buɗe ayoyin farko-farko da su shine kwaɗaitarwa ko kuma nuna yabo ga mutanen da suke ciyarwa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata sayce wa mimma razaqnahum yunfiquna daga cikin suffofi na waɗanda suka yi imani da gaibu Allah madaukakin sarki yake cewa mimma razaqnahum yunfiquna daga cikin abin da muka azurta su suna ɗauka su ciyar haka Allah madaukakin sarki yayi ta kawo mana ayoyi yana kwaɗaitar da mu game da ciyarwa a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kusan gurare 20 ko abin da ya kama da haka Allah madaukakin sarki ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ka samu abin da yake na kyautayi ba ba za ka samu abin da yake na albirru ba hatta tunfiqu har sai kun ciyar mimma tuhibbuna daga cikin abin da kuke so ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم أنفقوا من الطيبات مما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمدوا فيه الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى Allah maɗaukai sarki haka ya ta kawo mana ayoyi ‘yan uwa masu ɗimbin yawa wanda suke kwaɗaitar da mu game da mu ciyar mu bayar mu sadaka mu fitar haka Allah maɗaukai sarki ya ta kawo mana su man zallazi ya ƙulli Allah qardan hasanan saboda jan hankali Allah maɗaukai sarki wani jan ma cewa yi wane ne zai bugi kirji ba Allah maɗaukai sarki kyakkyawar rance sadaka ce amma shi Allah maɗaukai sarki ya kira shi da me rance ka fitar da rance duk abin da aka ce rance bashi ka san idan ka bayar za a yi mai za a dawo maka da shi kai ka san tsakaninka da Allah da ya halicce ka babu bashi amma dan Allah madaukakin sarki ya sa maka abin ka ji shi a cikin ranka sai ce waye zai ba Allah madaukakin sarki kyakkyawan bashi kyakkyawan rance Allah madaukakin sarki ya ce idan ya tashi dawo maka da shi kuma sai ya ninninka maka sai ya ribanya maka shi haka Allah madaukakin sarki ya yi ta jan hankalinmu daga cikin ayoyin da suka fi kowace aya yawa a cikin alkur'ani akwai ayoyin da suke bayani game da me game da ciyarwa shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar mana kyakkyawan koyi game da abin da ya shafi ciyarwa Abdullahi dan dan Abbas Allah ƙara masa yarda yake kwatanta mana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin ramadana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya kasance ajwadan nas mafi kyautar mutane duk inda kake jin labarin kyauta duk inda kake jin labarin sadaka da bayarwa kowane ne a kowanne zamani ne ƙasa yake can da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya fi shi kyauta saboda shi yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra sallallahu alaihi wasallam bayarwa yake irin bayarwa mutumin da baya jin tsoron talauci dukkanin mana za ku ga idan muna bayarwa muna kallon baya kana kallo me ka ajiye me zaka bayar me yayi saura dan kakka ebe gaba ɗaya duk haka muke yi da wahala ka samu daga cikin mutumin da yake da dubu biyar ya iya ɗaukar dubu ɗaya ya rufe irinsa bayar da wahala ka ce 1 over 5 na abin da ka mallaka ka ɗauka ka ba da shi da wahala sai mutum ya bincika sai mutum ya duba sai ya ɗauko ɗari biyu ko ɗari uku ko naira hamsin ko naira ashirin sai ya bayar a cikin dubu biyar shine iya ƙoƙarin da zai iya yi amma lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bayarwa baya kallon baya ba kuma ya irga dumbuza kawai yake iba kawai yake bayar sallallahu alaihi wasallam shi sa suka yi masa shaida cewa kyauta yake yi irin kyautar mutumin da bajin tsoron talauci shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin kamus ɗinsa bai iya cewa babu ba in dai mabukaci ya zo ya ce ya rasulullahi a taimaka min a bani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk yadda zai siya ɗauko ya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ci bashi ya ci bashi ya ɗora kansa nauyi ya ɗauka ya taimaka wanda ya roƙe shi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata mata daga cikin mutanen madina ta ɗinko masa wata riga ta saƙa masa ita da hannunta ta kawo masa ta ce ya rasulallah wannan rigan na saƙa maka ita ne da hannuna don ka saya manzan Allah sabai suka fahimci cewa wannan riga ta ƙayatar ta burge annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji daɗinta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa rigan nan ya fito ya zauna tare da sabansa ana tattaunawa wani daga cikin sabai ya zo ya ya ce ya rasulullah wannan riga wallahi taimaka ina santa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kana so ya ce eh annabi ya jira aga mata tattauna ya shiga gida ya je ya tube ta ya ninke ta ya dauko ta a mutunci ya zo dauka masa ya ce gashi sallallahu alaihi wasallam sabai suke ci a kansa kai wani baka kyauta ba amma ka san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai iya cewa babu ba dan me zaka tambaye shi ka san kuma yana son rigan nan ya ce wallahi ban ce annabi ya bani rigar dan da sa a jikina ba na ce ya bani dan aibin linkafani da ita rigar da ta taba fatar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kasance ita za lullube da ita kuma abin da ya faru kenan lokacin da ya rasu radiyallahu anhu sai aka yi masa linkafani da wannan rigar haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke uwa bai iya cewa babu ba inda an zo sai ya bayar to haka abdullahi da ba sai yake kwatanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ajwadan nas ya fi kowa kyauta sai ce wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan amma duk da wannan kyautar tasa da muke kamantawa idan watan ramadana kuma ya zo sai ya ninninka kyautarsa da sadakarsa da bayarwar da yake sama da watan da ba ramadana ba ninninkawa yake karawa yake ribanyawa yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musamman lokacin da mala'ika jibril ya zo suka madarasa al'ur'ani a duk dare idan watan ramadan ya kama mala'ika jibril yakan zo su yi mudarasar al'ur'ani tsakaninsa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka suke tsawon watan nan guda to duk lokacin da mala'ika jibril ya zo da daddare suka suka yi wannan mudarasa ta al'ur'ani idan annabi ya fito kyauta kuma shikenan ta buɗe kai ka ce sakakkiyar iska ce haka suka kwatanta shi kai ka ce sakakkiyar iska ce arrihul mursala wata iri ce sakakkiyar iska ita gaba ɗaya take towa ba tana zuwa ne shay'an fa shay'an ba duka take dannowa gaba ɗaya haka annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi yake ba da kyautarsa a nan sai malamai suka ce ko shakka babu yan uwa akwai wata alaka akwai wani sirri mai girma tsakanin sadaka da alkur'ani mai girma sai annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi sun yi mudarasa alkur'ani da daddare da safe idan ya fito kuma sai kyauta ta buɗe sai hannunsa ya ƙara buɗewa fiye da yadda yake yi da sai suka ce akwai sirri tsakanin alƙur'ani da kyauta da sadaka yan uwa shi za ku ga duk mutumin da ya san alƙur'ani ya karanta shi ya san ma'anarsa ya san abubuwan da alƙur'ani ya kunsa ba za ku samu wannan matsayin marowaci ba za ku samu yana bayarwa akwai sirri tsakanin alƙur'ani da me da sadaka dan uwa ka kalla da kyau akwai watan da mutane suke sadaka da kyauta kamar ramadana akwai sadakar akwai watan da mutane mutumin ma da baya yake kokari yayi ya bayar ya taimaka kamar ramadana akwai watan da ake karanta alqur'ani kamar ramadana yan uwa kun ji sirri haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake to shi sa kyautar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa karuwa take yi imamun nawawi Allah ya masa rahama yake cewa a cikin wannan hadisi da makaranta yanzu akwai fa'idodi daga cikin fa'idar da zamu ɗauka shine yana karantar da mu cewa a bayanin girman kyauta ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga ciki kuma akwai mustahabbancin yawan kyauta da ƙara ta da riɓanya ta a wannan watan na ramadana ko da kana yi a baya yanzu ƙara ta ake yi kowa gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sari masa shi sa ibn al-qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadi khairil ibad Allah ya masa rahama yake cewa daga cikin shiryar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin ramadana yakan yawaita nau'o'i na ibada ya kasance duk lokacin da mala'ika jibril ya zo suka yi mudarasa alqur'ani yakan rubunya kyautarsa yakan rubunya sadakarsa akan yadda ya saba yi da yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yawaita sadaka kyautatawa karatun alqur'ani sallolin farilla da na nafila zikiri itikafi da dukkanin nau'o'i na ibada da aka saba yana cikin a cikin a cikin watan azumi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan ninnin kasu yan uwa mu sani cewa sadaka tana da falala da martaba da kima da kai mutum kusa da Allah madaukakin sarki a kowane lokaci amma mu sani yan uwa a cikin ramadana hakan nata yakan ninninku hakan nata yakan fa akan sauran lokaci daga cikin abin da sadaka take da shi na falala musamman a wannan wata da muke cikin na Ramadan yan uwa suna da yawa amma ga wasu kaɗan daga ciki a matsayin misali daga cikin yan uwa mu kalli ciyar da mai azumi lokacin da ya azumi mai azumi yayi buɗe baki da abin da ka tanadan masa abin da ka girka ko abin da ka bashi ya ci don ya buɗe baki da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce dukkanin wanda ya bawa mai azumi abin da zai buɗe baki da shi to za a bashi ladan mai azumi dukkanin mutumin da ya ɗauki abin da mai azumi zai ci lokacin da ya buɗe baki ya bashi ya ci to za a bashi ladan kwatankwacin mutumin da ya azumi a gaban hadisin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba tare da an tauye masa ladan komai ba abin nufi shi wanda ya azumin ba za a tauye masa lada ba haka nan wanda ya ciyar din ba za a tauye masa lada ba kowanne ladansa za a bashi daban kai kayi azumin ka naka yana nan sannan kuma ga ladan da za a baka na wancan ka ka samu azumin ladan azumin mutum biyu kenan idan ka ciyar da mutum goma ladan azumin mutum goma mutum ishirin ladan azumin mutum ishirin mutum ɗari ladan azumin mutum ɗari subhanallah wannan wace irin falala ce uwa ga hanya mai sauƙi uwa ta tafiya aljanna mu tsarkake niyyar mu uwa mu ciyar a wannan wata lokaci ne gara ɓasa ce Allah maɗaukakin sarki ya bamu za mu rayu mu kai wani watan ba mu sani ba wasu mun fara wannan azumin da su yanzu sun tafi wasu ana gobe za a fara azumin sun tafi ba su da wannan damar da kai da ni muke da ita gaba ɗaya me muka ba wa Allah maɗaukakin sarki ba mu wannan damar babu falala ce kawai daga gare shi subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara mana daga falalarsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ƴan uwa haƙiƙa mai azumi mala'iku su ne masa salati su ne masa addu'a da neman gafara da neman gafara a wajen Allah maɗaukakin sarki matuƙar ya gayyace wani mai azumin irin sai zo ya buɗe baki a wajensa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mala'iku za su ci gaba da yi masa salati da addu'a da neman gafara har sai lokacin da suka gama cinye abincin nan wata rayu kuma ta ce har sai lokacin da suka ci suka ƙoshi sannan za a daina masa addu'a amma daga lokacin da ka tara mutane kuke shan ruwa har ku gama kai da ka tara wannan shan ruwa mala'iku za su taimaka addu'a su ne maka salati har ku gama ɗan uwa daga cikin falalar sadaka musamman a wannan wata mai albarka sadaka tana nuni game da imanin bawa cikakken imanin bawa tataccen imanin bawa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a faɗa cikin hadisin muslim yake cewa as-sadaqatu burhanu sadaka hujja ce sadaka dalili ce imamun nawawi Allah ƙara masa rahama sai yake cewa abinda wannan hadisi yake nufi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sadaka hujja ce ya ce as-sadaqatu hujjatun ala imani fa'iliha sadaka hujja ce dalili ce da take nuna cewa mai ita wanda yi ta yana da cikakken imani in ji imam nawawi Allah ƙara masa rahama yan uwa mu sani cewa daga cikin siffofin munafikai shine rashin yin sadaka rike hannu damke hannu kyamar sadaka ko mai yin sadaka wannan ɗaya daga cikin siffofin munafikai ne mu kuma kowane ɗaya daga cikin mu babban burin sa ya barranta daga siffar munafikai ya kasance ya siffanta da siffarwa muminai shi sa Allah madaukakin sarki da yake gaya mana siffofin munafikai yace al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd sai ce ya amuruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum su munafikai maza da munafikai mata dukkanin su tare suke yan uwan juna ne ya amuruna bil munkari suna umarni da mummuna wa yanhauna 'anil ma'rufi suna hani ga dukkanin abin da yake kyakkyawa sai Allah ya ce wa ya ƙabibu na aidiyahum kuma suna riƙe hannunsu ba sa bayarwa ‘yan uwa rowa da rashin bayarwa da jin haushi lokacin da wani ke bayar wannan siffa ce ta munafikai ba siffa ce ta muminai ba shi sa kaga kana bayarwa to ka gode wa Allah madaukakin sarki da ya baka siffa irin ta muminai Allah ya samu daga ciki ‘yan uwa daga cikin falala ta sadaka mu sani cewa ita wannan sadaka da muke yi kariya ce wiƙaya ce wani shabaki ne da muke sa tsakaninmu da wata jahannama Allah man tsare da wata jahannama yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisin muslim yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu ɗaya daga cikin haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yace face sai yayi magana shi da ubangiji madaukakin sarki babu tafinta tsakanin shi da Allah madaukakin sarki kowanne ɗaya daga cikinmu idan Allah ta shi kiyamata sai ya tsaya Allah madaukakin sarki ya masa magana ya tambaye shi shi da shi ba wani zai tsaya a gefe ya maka tafinta ba a'a kai zaka ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a lokacin idan mutum ya kalli damansa babu abin da zai gani sai abin da ya aikata ayyukan da ka aikata sadaka ka sallaka azumin ka ayyukan ka na kirki da na banza duk mutum zai gani idan ya kalli hannunsa na hagu babu abin da zai gani sai abin da ya aikata idan ya kalli bayansa babu abin da zai gani sai abin da ya aikata annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce idan mutum ya kalli gabansa babu abin da zai gani illan nara tilqa a wajihi babu abin da zai gani sai wuta tana ci bal bal bal bal a gabansa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce wattaqun nara walau bi shiqqi tamri kun ga wannan wutar wallahi ku kiyaye ta ku ji tsoronta duk abin da za ka yi ka kauce mata ka tsere daga gare ta ka yi koda da tsagin dabino ne ko da da tsagin dabino ne ko da baka da hali iya abin da Allah ya sare maka ka sai dabino guda ɗaya dabinan na kada ka cinye shi tsaga shi ka ba wani rabi kai ka ci rabin ka kauce wuta da wannan yan uwa ku duba ayyukan da muke aikatawa na ibada da yawa sallah azumi zakka sada zumunci bin iyaye da sauransu me yasa Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce me yasa bai ce ittaqun nar walau bi kaza bi kaza ba yace walau bi shiqi tamr ya faɗi sadaka saboda ɗaya daga cikin abubuwa da nan da nan suke kautar da mutum daga wuta su kai shi aljanna akwai sadaka akwai kyautatawa yan uwa mu kallo na ibara Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa mu sani cewa daga cikin falala da girma na sadaka akwai samun dacewa da addu'a ta mala'ika wanda musamman mala'ikun Allah madaukakin sarki tsarkakakku ne Allah madaukakin sarki ya yi testifayin ɗinsu ya ce la ya asuna Allah ma amarahum ya fa'aluna ma yi umaruna ibadun mukramuna bayi ne masu karamci wani zan kuma ya ce ba sa rigayarsa da wani zance duk abin da Allah umarce shi kaɗai suke aikatawa to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani babu wata rana daga cikin ranakun duniya duka tun daga farko har zuwa ƙarshe face sai wasu mala'iku guda biyu sun sauko da umarnin Allah maɗaukakin sarki ɗayan zai tsaya rinka cewa Allahumma a'ati mumfiqan khalafan ya ubangiji duk mutumin da yake bayarwa duk mutumin da yake ciyarwa duk mutumin da yake sadaka Allah mai masa gurbin abin da ya cire kame ya masa da abin da ya kame ya masa da abin da ya fi shi duk mutumin da yake sadaka kullum mala'ika yana nan sai ya sauko addu'ar da yake maka kenan Allah duk abin da ka ciyar Allah kame Allah mai masa wa yaqulu al-akhar dai mala'ikan yana cewa Allahumma a'ati mumsikan talafan Allah duk mutumin da yake hanawa yana da hali yana da shi yaki bayarwa ya rike Allah ɗora masa asara Allah ɗora masa asara shi kuma ɗaya mala'ikan abin da yake faɗa kenan abin da yake faɗa kenan ɗaya mala'ikan yan uwa to shi sa duk mutumin da yake sadaka yan uwa musamman a wanda wata mai albarka ka ji ɗaya daga cikin falalin da kake samu kullum mala'ika yana maka addu'a Allah ya mai maka gurbinsa kuma kai ka san idan Allah subhanahu wataala ya mai ya tashi mai maka gurbinsa ba za ka fitar da ɗaya a cire maka guda ɗaya ba ba za ka fitar da guda ɗaya a cire a mai maka da guda ɗaya ba Allah madaukakin sarki karimun ne mai karamci ne shi sa wata ara yake cewa matul ladina yunfiquna fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة idan mutum ya aikin kirki guda ɗaya goma za a bashi goma nan kuma za a yi ta rubin shi har zuwa nawa har ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma ila abu'afin kafira zuwa ga ninkin da Allah maɗaukakin sarki kaɗai san shi shi sa duk mutumin da yake ciyarwa ya kalli kansa daga kullum wallahi dukiyarsa ƙaruwa take sadaka ƴan uwa wallahi ba ta tauye arziki sadaka ba ta tauye abin da ka mallaka sai dai ta ƙara maka kullum lokacin da kake ciyarwa wallahi Allah ƙara maka yake wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu shi ya faɗa subhanahu wata'ala da kansa ba za ku ciyar da wani abu ba min shay'in Allah yace duk kankantarsa fa huwa yukhlifuhu shi Allah madaukakin sarki shine zai mai magurbin sa Allah madaukakin sarki ya samu dace ƴan uwa shi sa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin ba za ku ciyar da wani abin ciyarwa ba ko ku yi bakance da wani bakance fa inna Allah ya'lamuhu fa ce Allah maɗaukakin sarki yana sanar da wannan abin da kuka yi sai ya ce wa malil zalimin min ansar ko shakka babu azzalimai ba su da mai taimako da zai taimaka musu babban malami ibnu kafirin a cikin tafsirin sai yake cewa ai abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi shine mahama anfaqtum min shay'in duk abin da kuka ciyar fima amara kun bihi wa abaha cikin abin da Allah ya umarce ku kuma halatta muku fa huwa yukhlifuhu alaikum Allah madaukakin sarki zai mai muku gurbin sa da wani abin da kuka fitar ta hanyar da shi ya ga dama fi duniya a duniya bil badali ta hanyar kawo muku kwatankwacin ko irin abin da kuka fitar din kuka ciyar wa fil akhirati haka nan kuma idan ku je lahira bil jaza'i was thawab zai muku zai ba ku sakamako mai kyau da kuma lada a duniya an mai maka gurbi a lahira kuma an baka me an baka lada kun ga goma da goma kenan nurun ala nuri shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa innal musaddiqina wal musaddiqati hakika masu sadaka maza da masu sadaka mata wa aqradullah qardan hasanan masu bawa Allah madaukakin sarki kyakkyawar rance wani iri ne kyakkyawar rance wanda babu gori a cikinsa babu jin haushi ba haɗe fuska qaulun ma'arufu na maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawa za ka ga mutum zance mai daɗi ya fi ka bai sadaka ka rinka ci masa magani ko kuma kana gaya masa magana mara kyau kai kafiya roƙo kai kafiya kaza da sauransu to ka gaya masa magana mai kyau tafi wannan kyakkyawar rance shine ka bayar kana jin daɗi Allah madaukakin sarki ce dukkanin masu ba Allah madaukakin sarki kyakkyawar rance yudha'afu lahum za a ninninka musu wannan abin da suka ba Allah maɗaukakin sarki kuma walahum ajrun karim suna da lada da yake mai girma a ranar tashin alkiyama yan uwa mu sani cewa da cikin falalar da sadaka take da shi yan uwa dukkanin azumin da muke yi baya kubuta daga wasu abubuwa wanda basu dace ba duk lokacin da kake azumi zaka iya samun zamiya idan ka zai iya kaiwa zuwa ga abin da ba shi kenan ba bakin ka zai iya furta abin da ba shi kenan ba kafarka za ta iya takawa ta je cikin abin da ba shi kenan ba haka hannunka zai iya taba abin da ba shi kenan ba za mu iya yin sabo lokacin da muke azumi kamar yadda kowane ɗaya daga cikin mai sani yan uwa ɗaya daga cikin abin da yake ɗora wannan tawaya da naƙasin da muke samu a cikin azumin yan uwa shine akwai sadaka shi sa kaga ƙarshen azumi idan mun gama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya farlantawa duk mutumin da yake da hali ya fita da zakatul fitr daga cikin hikima ta zakatul fitr annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace tuhuratul lisa'im me tuhuratul lisa'im shine tsarkaka ne game da ga mai azumi zakkar da zaka fita tsarkaka ce ga mai azumi saboda dan abubuwan da kai wanda bai dace ba to ya kuma zakka da sadaka da kake kullun kullun dan uwa duk lokacin da kai azumi akwai bukata ita maka fitar mata da sadaka akwai bukata dan uwa sadaka tana da tasiri kwarai da gaske wajen kautar da bala'i wajen tunkuɗe wa mutum masifa ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa wannan al'amari ne da ba wai musulmi kaɗai ba hatta azzalimi ko fajiri inda yana sadaka Allah zai kautar mai da bala'i yace kai ba ma waɗannan ba hatta kafiri kafiri da yake cewa Allah uku ne sakamakon sadaka da yake yi Allah madaukakin sarki zai iya sassauta masa bala'i da masifa a duniya amma a lahira zai ci gidansu kwarai da gaske amma dai a duniya Allah zai masa wancan ina wanda yake so Allah madaukakin sarki ya kautar masa da bala'i da masifa yanzu halin da muke ciki yan uwa babu masifu a cikin halin da muke ciki babu bala'ai a ciki ko shakka babu akwai hanyoyin da Allah madaukakin sarki zai kautar mai da su yan uwa mu yawaita sadaka mu yawaita sadaka mu yawaita bayarwa mu taimaki yan uwanmu mutane yan uwa suna cikin wani hali wannan bayanin da nake ba ina yin sa bane game da masu kuɗi kadai a'a kowa da kowa ta shafe shi kowa ya bayar gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya sare masa yadda wancan mai kuɗi mai miliyoyi yake son shiga aljanna kai da Allah ya baka naira dubu biyar kai ma kana son shiga aljanna yadda wanda ya taskance gidaje da kaza da kaza yake son shiga aljanna kai ma da baka da su kana son shiga aljanna bayar gwargwadon abin da Allah ya sare maka shikenan ka bayar da abin da gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya sare maka idan duk muka hana muka yi rowa to babu abin da zamu cutar da Allah madaukakin sarki idan muka bayar dukkanin mu duk abin da muka dauko muka bayar babu abin da zamu amfanar da Allah madaukakin sarki amfanin kanwa zai koma kanmu zai koma ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum haka Allah madaukakin sarki ce ha antum haula'i ku waɗannan tud'auna da ake kiran ku litunfiqu fi sabilillahi dan ku ciyar saboda Allah fa minkum may bakhal daga cikin ku akwai wanda har ruwa suke yi suna gani bari su hana bari su hana bari su kishi ciyarwa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya hana yi ruwa wallahi bai cutar da Allah komai ba kansa da kansa yi wa ruwa wallahu al-ghaniyyu Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku ku ne mabukata wa in tatawallaw idan kun juya baya kun kin sadaka ma gaba daya yastabdil qauman ghayrakum sai ya canza wasu mutanen ya kawo su wanda ba ku ba wanda kuma za su yi abin da ku ba za ku yi ba na rowa su ba za su yi rowa ba ciyarwa ba za su yi bayarwa za su yi saboda Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ciyarwa saboda shi idan mun ciyar Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah madaukakin sarki ya samu dace a wannan wata mai albarka halin da ake ciki na kunci da matsi Allah madaukakin sarki ya sassauta mana halin da ake ciki na kashe-kashe da sace-sace Allah maɗaukakin sarki ya kama na ƙarshensa Allah maɗaukakin sarki ya ji kan iyayenmu da suka rasu ya musu gafara ya sa sun huta ya sa aljanna maɗaukakiya ta tabbata a gare su mu da muke raye Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki nagar domin tadda su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid